اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر والتعطيف من نظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم جمعة قوم شابك الزوت أقول دبو بيد الشاب من داو كن كرتمنا كتاب الزهد والوصية ودا إذا ما أمنت أبو ساتين ديوتي mun tsaya ne a kan ƙarshen wato harful hamza so yau kuma za mu tashi a farkon harful ba'i insha Allah kuma za mu karanta kamar da muka saba baiti biyar sai mu fassara su insha Allah bismillahir rahmanir rahim harful ba حرف الباء يحول عن قريب من قصور يحول عن قريب من قصور مشجدة إلى مأوى الذئاب مشيدة إلى مأوى الذئاب ويخرج عن مجالسه وكن ويخرج عن مجالسه وكن ويخرج عن مجالسه وكن ويخرج عن مجالسه وكن مزخرفة إلى بيت التراب مزخرفة إلى بيت التراب مزخرفة إلى بيت التراب مزخرفة إلى بيت التراب ويسلم فيه مهجورا وحيدا ويسلم فيه مهجورا مهيدا ويسلم فيه مهجورا وحيدا ويسلم فيه مهجورا مهيدا هنالك في النعيم أو العقاب هنالك في النعيم
هنالك في النعيم أو العقاب هنالك في النعيم العقاب بعيد رجوع من دفنوه عنه وأيد
بعيد رجوع من دفنوه عنه وأيد رجوع ما تفهموه عنه أحاط به شحوب الاغتراب أعاد به شعوب الاغتراب أحاط به شحوب الاغتراب أعاد به شعوب الاغتراب وهول الحشر أعوام كل أمر وقول النشر أعلم كل أمر وهول الحشر أعظم كل أمر وقول النشر أعلم كل أمر
إذا الشهداء توقف للخطاب إذا الشهداء توقفوا الكتاب إذا الشهداء توقف للخطاب إذا الشهداء توقفوا الكتاب Masha Allah. Ah, wannan harfi na ba'i na farawa da haka. Ah, yuhawwalu an qaribin min qusurin mushajjadatin ila ma'wa ta'adi. Yace yuhawwalu in ba manta ba ana maganan wanda ya mutu ne. Ab- Baitin karshe in an tuna a karatunmu an ce wa tasriful manaya. ko manaya maniya jam'i ne na maniya mutuwa sai ta juya shi ta kauda shi an hawawu daga barin son zuciyarsa da ya saba yi dinnan ta ɗauke shi daga wannan wa in kana alharisu ala sawa'i ko da shi mai tsananin kwaɗayi ne ga zama a nan duniyan to in mutuwa ta zo za ta kaucar da ta divertin nashi zuwa ga kabari to daga an kai shi daga ta yi hakan kuma fa to shikenan to shine yanzu za a fara bayani yuhawwal an qaribin min qusuri yuhawwal to duk da dai wato lokacin sai a hankali Ah, amma wannan kalman ma'ananta na da faɗin gaske amma tunda ma'anar da muke karantawa yanzu shi ne kawai muke bukata wa na mai da hankali da shi shi amma na da faɗin ma'ana sosai yuhawwalu in hawwala yuhawwilu to yuhawwalu an qaribin za a wato juyar da shi nan kusa min kusurin daga manya-manyan gine-gine da ya gina ko benaye mushayyadatin wanda aka ɗaukaka ginin su ko aka ƙarfafa ginin su duk dai ila ma'awaz bi'abi daga wannan guri a tafi da shi wato matara na kuraye gurin taruwan kuraye daga wannan gurin za a ɗauke shi a kai shi wurin taruwan kuraye za mu dawo wai kuraju sai a fidda shi an majalisi a fidda shi ya bar gurin zamansa da ya saba zama a duniya wakinnin sannan a fidda shi daga gidansa kuma muzakarfatin gida wanda yake ko ɗaki wanda yake abin kawatawa ila baiti turabi a ɗauke shi a kai shi zuwa ga gidan ƙasa daga ginan ne gyararre yalwatacce ƙyafaffen gida ko ɗaki zuwa ga gidan ƙasa wa islam fihi majuran wahidan hunalika fil na'im al-liqad wa islam sai a bar shi a can a miƙa shi cikin kabarin nan fihi cikin kabarin a miƙa shi cikin kabarin majuran yana abin ƙauracewa ba wadda zai zauna tare da shi wahidan shi kadai hunalika a can din nan inda aka binne shi cikin kabarin ko a nan lokacin sinnaye ne ko dai yana cikin ni'ima a wil iqabi ko kuma cikin azaba ɗaya biyu ne inda ya shiga wuta wa aida rujui ya nisanta wa komawa man da fanuhu anhu wa'inda suka binne shi a cikin wannan kabari yayi nisa wa koma musu ya nisanta wa koma musu ba shi ba dawowa wurin su wa'inda da suka binne shi da du'ai da rujui man da du'ai da rujui ya nisanta wa dawowa man da fanuhu anhu wanda suka binne shi a cikin wannan kabari ba shi ba dawo musu a haɓa bihi shuhubul ightirabi nau'i ne wannan na azaba caccanjawa wato nau'i ne na azaba na bakunta shine shuhubul ightirabi nau'o'a na azaba na bakunta na cikin kabari a haƙa bai sai su zo su kewaye shi su rufe shi wa haulul hashim firgici ko tsoro na tashin duniya filin taro a abon kulle amrin shi ya fi rikitarwa ya fi girman rikitarwa akan kowane lamari da kasance a kwakwalwanka. Iza shuhada'u yayin da masu shaida tuqafu aka tsaida su bil khitabi don su yi magana to wa haulul hashir firgiti ko tsoro na tashin duniya a abon shi ya fi girman firgitarwa akan kulle amri akan wani duk lamari da ka sani wani nau'i na lamari da zai bada tsoro idan shuhada'u idan shaidu tukafu aka tsaida su da kifari don su yi magana to sai mu dawo baya ko an ji fassarar lugan ko ta yuhawwalu yuhawwalu an qaribin min kusuri za a matsar da shi ko kuma za a canja mai ko kuma za a karkatar da shi duk wanda ka ɗauka yana ɗauka amma fa ba wai wannan kadai ne fasarar hawwala ba fa na dai wannan hawwalan namu ne zai ɗauki wannan dukan su shi kadai amma hawwala wallahi ina ga akalla za su fi ma'ana zai fi goma ma'anansa amma wannan ɗin kansa zai ɗauki wayannan fiskoki ko sama da su ma ma'ana yuhawwalu din nan to shi an gane shiftin kusa kusa daga mutuwarsa kusa kusa yuhawwalu an qaribin zai za a shiftin nashi kusa kusa ko in mutu ya mutu za a bar shi ya dade a daga mutuwa ai yuhawwalu an qaribin za a shiftin nashi an qaribin min kusurin daga manya manyan gine-ginen sannan gidajen sa mushayyadatin wanda aka gina su ko aka ɗaukaka ginin su ila ma'a zai'abi zuwa ga mai matattaran kuraye jeji kenan yuhawwalu to shift ko kuma to change to change a canja mai guri daga manya-manyan gine-ginensa zuwa ina matattaran kuraye ko kuma to divert to divert kira kam sai mutum ya saba kiran kira in yi divergent na layin sa yaya da an kira mai ya shiga layin sa sai shiga layin wani ya karkace to zai divergent daga gidansa ginen ne babba din nan zuwa ne matattaran ne kirakatai kirkishi su kuraye da sauransu kenan an gane bayani kaga wannan na daukan to, to shift to what kuma to divert from to divert from sai kuma me to change duka yuhawwalu din yana dauka a rike shi gam gam wannan kenan yuhawwalu an qaribin za a canja mai ko za a gusar da shi ko kuma za a shiftin nashi daga kusa min kusuri daga manya-manyan gine-ginensa kusur jam'i ne na kasu kasu guda ɗaya ne mai kasu bene in jiwa ta yi na yake wanda ya sa to direct tran- uh, translate, translation na kasur shine palace ana jin palace ai eh me ne palace me palace hmm? na ce me palace aya ba ku sani ba kuma gashi kullum kuna moran kalman ko kace Emia Palace yanzu an ce Emia Palace gidan sarki irin katon ginin nan da ake yi a gidan sarki irin manya-manyan ginin nan shi ne ai so a takaice shi ne kasu ko ana mansion shi ma dai shi ne kastil duka ne kastil manya-manyan gini ko a ce ai mun karanta wannan ma kuna mantawa ne kawai a bana a maulidin zawiya da aka zo manya-manyan gine-ginen sarkin kisra da suka yanke din nan da aikuwan ma'aiki wa iwanu kisra din nan da muka karanta can a cikin karatun haikuwa din nan na faibul ahmadi to kasuru dai manya-manya babban gini bene to kusur jam'in su ne to in ma gine-ginen benaye kai kake kwana a ciki to yi hawwalu an karibin min kusur za a daibajin naka kusa-kusa daga mutuwanka daga wannan gine-gine manya-manyan mushayyadatin to mushayyadatin mushayyadatin wannan ma'anarsa biyu ne a larabci shayyada ba ma'anarsa biyu amma inda zan tuna muku wani karatun da muka yi na yi warwara akan wannan sosai na warware shi to the extent in kun tuna karatunmu na tafsirin alkur'ani a zawiya na ramadana ko na bariya ne ba dai ina ga kai banda bana ga ko ko bariya wancan ko bari ko bariya wayan tafsirin da muka yi wa aya guda daya in kuna tunawa na aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buyu- fi burujin mushayyadatin kaga mushayyadatin wancan aya mun fassara ta to a wurin na yi muku bayani na ma'ana biyu na mushayyada yana ɗaukan wanda aka ƙarfafa gininsa aka sa siminti sosai ya ji siminti ya yi ƙarfin gaske wadda irin ginin nan da na zo fasa shi za a zo da diga a yi ta duka kamar ba taɓa ba irin wannan gini ce mushayyada ce ko da kuna cikin irin wannan gini mutuwa in ta zo za ta shiga ta ɗauke ku shine ma'anansa walau kuntum fi burujin mushayyadatin wanda aka karfafa ginin sa yanda ka san simintin zalla kawai aka zuba kawai a zo a yi ta tara sai wuta yana tashi kawai ko babbita ki babbita na ku sai dai a zo da gireda kawai a baya don ɗan digan ka kawai za ka yi ta duka har tamba ba za ka banta da komai ba to akwai kuma mushayyadatin ay muraffa'atin wanda aka daga su suka tutu sosai benaye masu tudu to anan mushayyadatin wannan in duka biyu yana iya dauka ko dai wato gidanka wanda aka gina shi yayi aka karfafa shi aka samar siminti sosai ya karfi irin wannan gine-ginen ko kuma gine-ginen ka da suka aka ɗaga su manya-manyan benayenka wadda aka ɗaga su suka yi tudu sosai to dai daga cikin su za a ɗauke ka da bakin naka ila ma'awar da abi zuwa matattaran karakitai kuraye to yanzu shayyada ku riƙe logan shayyada shayyada ya gina ainihin isu fa'idinsa mushayyidu ne mushayyidu waye mushayyidu shi ne bulda bulda ko constructor ana kiyaye waɗannan bulda magini ko constructor shine mushayyid to shayyada din ba ya gina ko ya karfafa gini ko construct to construct to construct shine shayyada ko to build to a ɗayan ma'anan to raise raise r a i s e to raise ya daga a dagawa haka duk na dauka ila ma'awas ila ma'awas di'abi zuwa ga matattaran kuraye ina kenan sahara daji kenan ko cikin gari za binne ka matattaran kuraye can jeji shine sahara sahara yace wa yukhraju an majalisihi wa kinnin muzakhrafatin ila baiti turab wa yukhraju sai a fidda shi a fidda shi yukhraju to yukhraju din nan in ka canja wasali ka ce yakhruju yana fita yakhruju yana fita yukhraju sai a fidda shi ana fidda shi an majalisi za a fidda shi daga wurin zamansa wa kinni da ɗakinsa kinni alkinni larabci da gargaji shi wani ne alkinnu shi ne ɗaki yana da jam'i wanda duka jam'in sa jam'u taksir ne kala biyu ne amma tun da yanzu kun fara sanin jam'u taksir to duka jam- jam'in sa gida biyu ne amma duka jam'u taksir ne to a gaya ni jam'in ki ya zai zama jam'in sa gida kala biyu ne amma dukansu jam'u taksiri ne Mhm. ya zai zama na ko dai na kami irin na wani ne wanda a cikin ku a tare da na baku da ya fara min wani jam'i tun da nake a duniya ban taba ganin irin wannan jam'in ba eh kawai in inda irin wancan jam'in ne sai a ce ya ne kenan kinnu kinin kenan eh akwai wanda ya yi irin wannan gaba ɗaya jam'o'in kawai haka ya rika buga min su kawai ya ƙara wani abu na ne lafu to ya zai zama Hmm? to akwai akinnatu da yake nan kaga wannan jam'u tafsiri ne kinnu kaga an gara wani abu an gutsure shi yayi akinnatu akwai kuma aknanu duka ne aknanu jam'i ne kinnu irin suru fofuki din nan irin suru ma du du fofuki eh ba kowane daki bane kinnu dakin hutawa sitru an gane sitru wurin da kake gyarawa irin turaka din nan to shine kinnu alkinnu to ba turaka kai ba ko me kai za ka ta gabar shi wa kinnin da ɗakinsa na hutawa muzakrafafin wadda aka ƙawata shi kaga akwai sura musamman ma ai da aka yi ce mata suratul zukhruf zukhruf wa zukhrufa a cikin sura aka ce ko ƙawa kele kele na duniya an rike zukur kar ka sake jin an ce suratul zukhrufi ka ce ne to ne zukhrufi ko to kawo ado kinnin muzakrafati dakin sa wanda aka kelkel kele mai kele kele ga cushions an jera ga carpet an shimfiɗa ga kayan kallo ga abubuwa kala kala an tayarin na ɗakin an yi waye waye to muzakrafati kenan ga wani gado na alhurma ga abubuwa da duk abin da ake nema ga wani katon firji ko duk da friza abubuwa ne an manna masa irin abin kallo na ginin nan muzakar fa ne duk dai abin da ka tuna jahada amma to za a fi da shi daga wurin ba a kai shi ina ila baiti turabi zuwa ga gidan kasa gidan kasa shi ma ciki da falo ne gidan ƙasar kowa ta yi mai ciki da falo amma ba raka jiyar da yake wa islamu fi za a miƙa shi cikin wannan gidan ƙasar ko ma'awar da abi ne za a miƙa shi ciki mahajuran yana abun ƙauracewa kowa zai ƙaurace mai da an gama kunne shi gudu za a yawa ce mahajuran me yasa ne duk duk abokantakan da da mutum ran da ya mutu ba za ka ce a binne ku tare ka bar ko da kwana uku ba ai ba kwana uku ba na rantse da Allah da mutum ya mutu to dodo yake dawo wurin kowa har matansa wallahi na gaya ma da mutum ya mutu da fa ku za tare kuna yin komai za ku rike juna za ku rungumi juna kuna dariya kuna murna kuna kaza kuna ci tare kuna kwana tare kuna ku zauna kun ta hira har karfe ɗayan dare ba mai tsoron dan wansa yana da mutuwa ya zama dodo ba abokinka bane ko tare kuke daure kullum wallahi da ya mutu ya zama dodo in an ce kai ne za ka kwana jiran sa inna lillahi wa inna a bar ku ku kare da da kullun kuna tare ba amma da zarar ya mutu to ba za ka yarda a ce wai kai kadai da shi za ku kwana daki da illa illa in ma kai ta mazan abokin ka ne ba in ma kai ta mazan to fa idon ka dai a bude dai a rufe za ka kwana wore e ɗan liti wore ko e kana leƙa shi kana kallo da ajiba a kare ka ba ka taba bacci ba kai kana tsoron sa ya dawo dodo haka haka kowa bai dawo kana mutuwa wallahi ka dawo abun tsoro ba ma da dare ba ko da rana a barka kai kadai da shi ka za kai tare ba ido ta ina zai foza karfa ya tashi ba a ta ba ila tunawa za a tafi juma'a an yi rashi aka sa ni mai gadi a bayan ɗaki mai ke wallahi ina zaure ina zaure can ban an kara ba kawai sai daga sai daga lullubin gawan yana motsi sai da shira da gudu ina yaro ko ina tura ba ba da wani dada fasa ihu ina fita da gudu ashe ashe ba an kara ba abin nan falla ne kadangare ya shiga cikin abin nan sai mayafin sai ya yi motsi haka abba na ɗauka wallahi ƙarin wannan ƙarin kabiru ne baba ina tunawa ran juma'a ya rasu zan aka sani duk za a tafi to juma'a sai aka ce wai in yi gadin sa a bayan daki da suna makwabtan mu da suka biyo suna makwabtan mu ne da suna dab da dab da su kafin a rarraba abubuwan kowa ya koma inda ke konan sa kawai da ta ihu na fitar da gudu aka gaba ɗaya sai bari nake aka ce menene nace wallahi tallahi ga wannan ta motsa aka ce gawa ta motsa da ne kowa ya tsoron zuwa har da aka sako zuwa aka zo ashe aka samu ashe abin nan da ya shiga ka dangare to haka duk kusancinka da ko babanka ne karshe wala tsoron su zaka ji in ya mutu kai din ma kuma ka da ka dawo kana mutuwa zaka dawo kura abun tsoro in kuma mutum ya cika jarumi ya ce in an yi mutuwa shi zai iya wai ya kwanta kiliya ya kwana bacci kai malam ina ido ɗaya abu ɗaya ɗaya rufe hankali ka duka kan gawa mahajuran yana abun ƙauracewa wahidan shi kadai ba wanda kusancinka zai ce wai ba shi a'a gaskiya inda wa ne kamar yadda muke da shi din nan kam kai ba ba ma rabuwa kullum ba dare ba rana a ce yau ya mutu in bar shi shi kadai ya kwana a wannan ramin na dan binne mu dai tare in ya so ko gobe dai a zo a cire ni kana ji duk kusancin ka da mutum zaka iya kada ji ba abun dariya bane kowa ya yi shiri wannan shi zai same shi wa islamu za a miƙa shi din cikin kabarin ma'ajuran abin kauracewa wahida shi kadai hunalika to hunalika ma'anan sa biyu ne a larabci duk dai wa'annan a rika rikewa su ne zaka je kai karo da su wurin tafsirin alqur'ani insha Allah tun daga yau da sassafe haka in ka san ma'anonin su ran da ka je ka ga sai ka auna ka gani me ake nufi wanne ne da ake nufi hunalika yana ɗaukan zarfu zaman yana kuma ɗaukan zarfu makan hunalika a can gurin hunalika a wannan lokacin an gane kuwa duk yana ɗaukan yanzu a hunalika na akwai shi a cikin suratu al-imran hunalika da'a zakariya rabbahu hunalika da'a zakariya rabbahu bisa bambancin kira wani su kira zakariya'u rabbahu ko zakariya rabbahu to wallahi malaman tafsiri ma kansu anan sun yi sabani wasu suka ce zarfu zaman ne wasu suka ce zarfu makan ne a wannan masallacin ne zakariya ya kira ubangijinsa wani suka ce a'a ba haka bane hunalika da a zakariya rabbahu a daidai wannan lokacin ne zakariya shi kuma ya kira ubangijinsa aka yi ta sabani to wanne ne yake sai a dubi wanda malamai suka filin jayarwa amma ka rike dai wannan na ɗauka hunalika a can gurin hunalika a wannan lokacin to haga nan duk yana ɗauka shi kabari a hunalika a cikin kabarin nan ɗayan biyu ne fin na'imi ko dai yana cikin ni'ima duk wanda aka sa a ciki awil iqabi ko kuma yana cikin azaba wa islamu fihi za a miƙa shi a bar shi cikin kabarin nan mahajuran abun ƙauracewa wa'idan shi kadai hunalika daidai wannan lokacin da aka bar mutum a cikin kabari shi kadai din nan ba wai cikin kabarin ba kenan daidai wannan lokacin cikin na'ibi ko ka taras yana cikin ni'ima aw al-iqabi ko kuma yana cikin azab duk yana daukar fasara amma dai a rike saboda ya ma ya zama ma kayan aiki duka biyun ka sani ran da duk ka zo fassara wani abu ka zaka iya gane yakin magana yadda magana ta kora me zai me zai dauka wannan hadisi ya tabbata daga shugaba sallallahu alaihi wasallam cewa alkabru awwal manzilin من منازل الآخرة annabi ya ce kabari shine masaukin farko na mai zuwa lahira duk wanda aka sashi a kabari na karka dauka lahira yake ba a za a ce wani ko ya mutu an ji an binne shi kenan wani kan yana lahira wa da ba ba lahira yake ba bai je lahira ba lahira kam da kai da shi tare za ku je kai da kake duniyan nan da shi da yake kabarin tare za ku je na san an san da haka ko ba lahira yake ba barzakh yake matattara tsakanin duniya da lahira tsakanin ina duniya da lahira kai ba duniya ba kai ba lahira ba kai ban kwana da duniya ba kai so lahira shine gudun barzakh bainahuma barzakhun la yabghiyan saboda haka dai amma annabi yace fa idza kana khairan idan shiga kabarin nan ya zama alkhairi wa mutum mutum ya tada alkhairi to kuma ba'dahu khairun minhu abinda zai biyo bayan yanayin da ka samu kanka a kabarin nan to zai zama ya fi abin da kake cikin kairi kairin da zai biyo baya ya fi wannan ya ce wai za kana sharran idan ko ya zama sharri shigan ka kabari katar da sharri to kuma ba'dahu sharrun minhu abin da zai biyo baya ya fi haka sharri sharrin da zai biyo baya ya fi muni a wani hadisi wannan hadisin kenan akwai wanda yace kuma alqabr imma rawzatun min riyadil janna aw hafratun min hufarin nar dayan biyu ne inji annabi yace imma dai ya zama rawzatun min riyadil janna dausayi ne daya daga cikin dausayoyi na aljanna wanda da an saka cikin daɗi washa-washa har abu shakahu aw hafratun min ufarin na ko wani rami wato da ake cewa kaman a duniya gidan maza din nan kurkuku ɗaya daga cikin irin kurkuku da za a samu mutum na wutar jahannama wanda za a ajiye shi gidan azaba kafin ya shiga na gaba daya yanzu ai azaba irin ta duniya akwai ruman ko ruman din nan ana kai mutum ne fa ba wai shikenan wurin zai zauna kafin a mika shi ne gidan kaso to irin wannan ne kafari shi yasa sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda yace ba a taba yin mutuwa ba saboda hadisin da na faɗa na farkon nan in ya je aka ce ba a taba yin mutuwa ba sai na Usmanu ya je gurin ba sai ya fashe da kuka in an gama binne mutum sai ka ga yana ta kuka yana ta kuka a ce me yasa ne lokacin da aka yi mutuwa ba kai kuka ba sanda aka zo yanzu kake kuka sai ce ayi maganar annabi yake tunawa yanzu wanda ya mutu nan wanda muka binne nan ɗayan biyu ne ɗayan biyu imma yanzu hakan nan yana cikin ni'ima wadda daga ita sai aljanna imma yanzu hakan nan a maganar da nake yana cikin shan azaba wadda daga ita sai jahannama ita haka annabi ya tabbatar imma rawdatun min riyadil janna aw hafaratun min hufarin nar yace shi yake sa ni kuka ban san wani hali yake ba yanzu dai kam yana ɗayan cikin biyun nan kuma duk wanda aka binne malam haka ne kowa yi shi da zaran kun gama binne shi to ɗayan biyu ne kawai ko dai yana jin daɗi ko yana shan azaba cikin kamar kowa yi shi to abin da ake so a nan dama kullum kai kuka wa kanka ne ba wai wanda ya mutu ba in za ka yi kuka za ka fi da hawaye kai kukan tausaya kanka shi ka yarda ya je ba yadda ka iya da shi ba yadda ka iya masa wallahi abin da ya yi nan ya riga ya je kan da shi an gamu kawai ba kuma wanda mala'iku suke mantawa da shi a ce wannan kam ya yi sa'a an binne shi kawai mala'ikun nan aiki ya musu yawa sun manta da shi shi kam ina Allah lamarinsa mulkin ba irin wannan bane lamarin Allah yadda ka san misalin kwamfuta ne idan an riga an an abin nan gama networking komi da komi ko za a yi salari ko wani abu to adadin sunaken gaba ɗaya ake shigarwa na ma'aikatan in misali lea ne in local government ne in state government ne in menene gaba ɗaya za a yi ya ake cewa abu za a yi networking ɗin abun ne gaba ɗaya dai computerizing nashi kowa sunansa ya zama na ciki da an tashi kawai text message ɗaya kawai za a yi da an sake shi kawai sai ga mata ga babo take kawai sai wannan yaji kyararren wancan ma kyararren wancan ma kyararren duk kawai messages ɗin zai su ta shiga kawai ba wanda za a manta ko ɗaya to ba tuke ma irin wannan belle Allah kuma abun mamaki abun mamakin Allah lamarin Allah munkar da nakir din nan ba mala'iku biyu ne rak zai da akwai safa maganganun malamai cewa yadda raqibu da atidu mala'iku biyu ne ko wanda suke tare da kai duk inda ka shiga masu rubuta mummuna da kyakkyawa in ba lokacin barcinka ba ba ta daina aiki in ka yi barci ba ta aiki ba ta rubutawa za su dakatar da rubutu amma in dai ba bacci kake ba sai dai in lokacin saduwa da iyali na ma suna ɗauke alƙalami ba sa kusa da mutum sannan wannan kenan so da raqibu da atidu da kuma munkar da nakir malamai sun yi sabani akan wannan sunakin kaza yawanci abin da muka sani muke ji ake faɗi munkaru da nakiru wai mala'iku ne su nakin su ne ɗaya munkar ɗaya nakiru sannan raqibu da atidu wai ɗaya raqibu ɗaya atidu har ma wani suka hada gyara maganan ma wai raqibu shine wai yake gefen dama atidu shine gefen hagu to ba haka bai kawai kowa suna ne na kowa kawai a takaice dai mala'ikun biyu ne kawai akwai maganganu in in kawai ka tsayawa ga yin karatun kawai da sauransu to baka leka mutsawalat ba to ba ka san wannan irin kokowar ba to alayi halin dai malaiku biyu ne kowa kuma sai sun zarge shi ana saka ka a kabari sai nuna rasulullahi sallallahu alaihi ya babba da labarin yadda abubuwan za su kasance ko dan waye shi ana binne shi da an gama binne ka kunnenka na hagu an ce yana ji lokacin da masu binne ka suke watsewa takun takalmin su fet fet fet fet suna watsewa din kunnenka na hagu yana jin su a daidai lokacin kuma kunnenka na dama yana jin mala'ikun Allah suna tsago ƙasa suna nufo ka suna tunkaro ka tun lokacin zaka za a dawo ma da hankalinka har ma aka yi misali malamai suka ce misalin hayaniyan da zaka ji na mala'iku suna tahowa gurin ka din wannan kunne yana jin watsewan jama'an da suka binne ka wannan yana jin mala'iku suna tsagowa wai kaman garken giwaye a cikin babban gonan kaba sannan hadiri baki irin ya taso tare da iska irin hayaniyan da giwaye nan za su cikin wannan kaba din gonan kaba busasshe fiye da haka zaka ji mala'iku suna tsago kasa hayaniyan su kawai suna tahowa wurin ka suna zuwa kowaye kai za su ce kum ya abdullahi tashi za ka tashi ka zauna cikin kabarin nan ka zauna kana kallon su suna kallon ka to a nan ne za a yi abubuwan da ake bada labari kullum ɗin kowaye wannan kam sai ya faru su tambaye ka ka yi bayani amma da yawa waɗansu suna cewa wai wai man rabbuka ما دينك ما نبيك ما قبلتك لا إله إلا الله shikenan sai ka ce in ya Allahu rabbi wa islamu dini wa muhammadun nabi wa ka'batu musharrafati qiblati la ilaha illa Allah to on da rane da ko wai da ka ba da amsa kawai sai a ce nam nam mutul arzu eh an rubuta kun da ga bacci irin na ango ko ayya ayya in ka biye irin waɗannan maganganun wallahi za ka kunci in addini ya zama shi kenan wannan kawai za a yi a gabari ai ba ya kare ai ba wanda bare hai ba waye bai ji ba waye bai zai iya faɗi wannan ba ha ba ha ba tunda aka aike ka dai baka riƙe wannan ba Allahu rabbi wa Muhammadu nabiyyu ka ba musharraf a'a manzon Allah Muhammadu shi za a kawo ajiye maka a ce ma za ta kulu ala hadar rajul ba wai da baki ba abin ba mai sauki bane in ka san shi za ka yi bayani sai in baka san shi ba za ba za ka taba bayanin komai ba kansa in kai bayani a kansa ka tsira in baka yi ba ka shiga uku a bana kai kan kawai ko kai dan waye za a bijiro ma da shi a kabarin ka ko waye mutu ma za ta kulu ala hadha rajul ba za a kira sunan ba me za ka ba san wannan mutum in a duniya ka san shi kaya girmama shi za ka yi bayani illa billah to in ya zama annabi sai a kabari za ka san shi ai kafin ko a yahuta ka bayan da muka karanta a sallu alaihi ko na shekh yusuf na bahani to mutane wannan gurin a duniya ka saba kullum kai kake wanka ko ko kai kake zuwa kai wanka ba kana garbi a zama wanka ne wai ne ma wanka amma da ka mutu ranan ma za a yi ka saba kullum kai kake wanka to yau yi maka za a yi kai ba jinjiri ba amma yau wanka za a ma haka ne ka zaba kai za ka sa abinci a gaba ka ci to yau ka zama abincin wasu da an sa ka gaba ne tsutsotsi haka za su kai ka dawo abinci da kai abinci za ka sa a gaba ka ci amma wallahi yau ka dawo abinci kai ma kana ji in ka je ka bude kabarin da yayi wata daya na ka taras ai in ka ga tsutsotsi yadda suke cinye shi sai ka yi mamaki tsutsa ba ka samu suna ta cin naman sa kawai sakin dai mai wanka ka sa kaya ba ka son wani ya taba kama ya bata ma kayan ma bai tsaye kai a ya adara a hukku a har da wani dan abin nan kyalle fadin mata da sun dan yi kura kana ko wani ya dan taka kana fadaki to yau ga ka ka zama abincin wasu ba wai rigar ka ba kai din kanka tsotsotsi sun za suna cinka da su maciji kila ma ko su wani su kwari sun shiga ciki suna ta wasa wasa kawai sun samu abinci kai din da kai kake tafiya da kanka yau ka mutu sai da dauke ka a daga ka akan wayaye na mazaji da kuma da sawunka kake tafiya ga kana yau a jibge ana daga sai ka kai din ne kuma da bai yanda ka ga dama kana sarrafa kanka yanda kake so to yau ba ya kare sai dai a kinkime ka kamar wani tsumma a je a tona wannan u ciki da falo bara ma a barka falo ba uwar tsakan za a saka kowa yana kallo yadda ake yi itatuwan kawai in an shirga su yaya kake zamani sai an daina ganin farin likafani tun ma ba a sa wani ganye ba in an ga wani alaman rami tun a icen za a ce toshe nan toshe nan abokinka babba shi zai ma wannan waya kan gata ne kuma wanda da kullum kudda kudda fa rabuwa shi zai zo yana lekawa karfa a bar rami fa inda zaka sha iska a toshe wai hakan gata yake ma bayan an gama shirya itatuwan nan malam wanda karka ɗauka wani da wani ne kawai aka yi wa kai ma yana zuwa ko yau ko gobe ba wai wani da wani shi bai da wayo bane yasa ya mutu eh kai ka ɗauka ka daina lissafawa da kanka kai ma yana zuwa ko yau ko gobe kuma wallahi baka sani ba kana tafiya baka san gawa ne yake tafiya ba ila saboda haka ake so koyaushe mutum ya zama mai tsoron Allah a koyaushe ya zama mai mai tsayawa cikin bin Allah da manzon Allah ba a mamaki ka tsam kana tafiya baka sani ba kai din nan gobe gobe za ka yi accident za ka mutu kana ta hangale baki kana dariya dariya ne shi yasa annabi yake cewa da kun san abin da na sani da kun yi ku dariya kaɗan kun yi kuka da yawa annabi ya ce da kun san abin da na sani so saboda haka a gama wannan sai a nemo ganyayyaki a so a jibga a kai a jibga ka duba ba irin yadda ake a zo a kwaba ƙasa baya ka kawai za a zuba a kwaba ta a gine ka rim ba ka da balance ko na miskala sarati ko kai waye ko kai dan waye bara bar ma balance a ce tunda kai a wannan ai sarkin gari ne ya kamata ai kabari a yi shi da faɗi sosai yadda zai samu balance a ya abu a ta koya ka har karkarinsa ba ma an juya shi ba zai samu abin nan ko kai dan waye duk ilimin ka duk mulkin ka duk kattancin ka ko kai waye duk karfin ka haka za a sa ma iya fadin kafan nan kawai wardakan ka a zo a kwantar da kai a dan sa tubalai guda biyu ko sama da haka a tokare nan a tokare nan yadda za ka dan zauna kan dan hannunka in an gama sa ganye a kwaba kasa a gine ka sai ya sai a jibga ƙasa a kai gaya min ko da ranka aka yi ma wannan aka gama ta ina za ka tashi ina za ka samu fifitin da za ka yi haka tashi da ranka ma tukunna a danne ka sai a yi ma wannan a watsa ya barka a ce ka fito belle ba rai wuri ɗaya in gawa ta in laruran tonewa ya kama aka zo aka tone in ka gan shi wallahi sai ka gudu wuni ɗaya kawai don wani lokaci akan tona ai in ka ga yadda gawa take dawa fim take kumbura a wuni da ya kawai a kwana uku za ka ga mutum ya dukkansa ya dawo ruwa hannu in ka ganshi za ka inda za a nuna maka hannun mutum yadda yake kumbura ya dawo sai ya sai abin ya baka tsoro sai ya gama kumburi ya cika sai ruwan ya rika zubewa ya rika zubewa nan ne su tsutsotsin suke zuwa shikenan su fara ci ruwan ya zube in yi kwana bakwai ya sake canjawa kwana arba'in canja shi yasa wasu wai daga nan ne wasu suka samu su sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in saboda yanayi gawan tana canja wannan kwanaki wannan kwanaki shine dalili ko waye kuma ko dan waye haka zai dawo to ana watsewa kamar yadda muka faɗa wannan kunninka na na hagu yana jin takun watsewan wa'incan na dama yana jin to amma dai akwai abinda aka bada shawari ake yi wa mamaci in naka ne kai kokari ka masa daga lokacin da ya mutu ma'aiki ya ce lokacin da kaga da alaman sauki to a yi ta kokarin taimakawa gangan jiki ya likita ya rubuta magani a gudu a je asiyo gangan jiki za a taimaka ruwa da za a daura a taimaka masa a siyo kwayoyi a siyo a bashi haɗi amma da zaran an ga alaman tafiya to a manta da maganar gangan jiki a koma taimakawa ruhi ai ta la'ila ila kusa da shi kar a zauna ai ta kallon sa ana ta kuka ana la'ila ila lawa ai taimakawa ruhi ruhi ya samu cikawa da imani dan ya yi kuku da shi kan har abada in an mar wannan aka samu ya tafi ya mutu da la'ila ila lawa to sai a samu wani maza maza da mutum ya mutu annabi shari'a ta koyar da sai a kama hannun sannan wannan hannu sai a matse shi sai ya taba dantse haka sai a miƙe shi sai a sake kama wani a matse a tankwasa shi sai ya taba dantse haka sai a miƙe shi kafan nan ma a danne ta sai ta taba cinya sai a miƙe wannan ma haka ana gane wannan idonsa a rika danne shi yawanci wani in ya mutu idonsa suna buɗe daga lokacin da ya mutu kan kafa da kama matsewa haka za su mutu amma in kun bari ya daɗe kada to ko za ku yi ya bare kuma idon daga lokacin da ya rasu ku yi kokari ku rika danne idon haka ku rika dannewa zai rufu sai ruf bakin sama a duk daga lokacin da ya rasu ba kar a bari wai sai an jima in ba haka ba wallahi haka zai zauna ko za ka mutu bare bare abin nan ba lokacin da ya mutu in an yi zai duk zai rufu sannan sai a gyara markwanciya a mai da shi tsagin dama inda daddare ne ake kifa shi ya kalli sama amma in rasuwa ne na an jima za a binne din nan ba zai kwana ba shi aka zaba shi amma inda daddare ne dole a kifa shi haka sai ya samu takobi sai ya daura kan ciki in ba takobi irin gidan da babu ko kukan yankan doyan nan ne sai a nemo ko da kwano ko kwarya a sa kasa koya shi sai a daura kan ciki in ba haka ba kabon dan adam shi in ya mutu ya zama damuwa kan gari ya waye cikin ham zai shiga a ba daura wani abu mai dan nauyi to sai ya danna cikin bare bare abin nan to sai na rasul sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya naka ya mutu ka zo daidai kansa daidai kan sai ka karanta masa suratul yasin daga farko har karshen ta insha Allah duk abin da ya aikata Allah zai yafe masa matukan musulmi in dai an mara wannan gatan da ake yau gawa kenan daidai kansa amma ba tsakiyar zaba ba wuri kafansa ba daidai kansa zaka muka zauna ka karanta suratu yasin kafa ɗaya raka sannan a samu wani kuma ya je in an gama tonon kabari sai ya sa kafarsa na dama cikin uwar adam na hagu yana falo sai ya karanta suratul malik kafa ɗaya nan kuma Allah zai ɗauke mar azabin kabari wadda duk aka yi wa wannan kaga in kana da naka in ya rasu musamman mahaifinka ko ɗanka ko na kusa da kai ne ko abokinka kai kokari kai mai wannan ka je kabari an gama tono kar a kawo shi ka sa kafanka na dama ka a cikin uwar ɗakan na hagu yana sama sai ka karanta suratul malik kafa ɗaya in Allah ya yarda Allah zai dauke maka azabar kabari iya taimakon da zaka mai kenan da an gama haka zai zauna a bar shi a cikin kabarin ya zauna shekaru da Allah ya ga dama ya zauna kafin a tada tashin duniya akwai bayanai da yawa babu lokaci saboda kar ba mu samu muka karisa dukan karatun ba za mu dakata nan kowa dai ya sani time din ne yi ba kawai amma na yi wallahi zai ziyarci wannan gudu kowa yi shi kowa yi so hunalika fil na'imi wanda aka sa a wannan gurin cikin biyu ne ko dai cikin ni'ima aw da qadi kowa ne ko kuma yana cikin azaba wa'ida ruju'i man dafanuhu an wa'ida ruju'i wa'ida bu'aida tasgiri ne na bu'udu ana ji sun fada a sama za ka gani tasgiru bu'udin tasgiri ne kankanta wato bu'udu ne sai ce bu'aida kama a ce masjidu a ce musayyi kitabu a ce kutayyi ko abu sai a ce ubayyu an ɗan kankanta babu yin abu abu sai a ce ubayyu babayan an kankanta shi to bu'ir bu'aida tasgiri ne bu'aida rujui ya nisanta wa dawowa waye shi wanda ya mutu ya mai nisa ya dawo duniya ya mai nisa ya mai wahala ya dawo wa man dafanuhu anhu wanda suka binne shi a cikin wannan kabari ko ka taba gani wasu sun binne wani sun koma gida ya dawo ka taba gani tun da gani wai su suka je suka binne shi amma da suka dawo gida wai sai biyo su ya dawo wa'ayi da rutu ya ne santa wa dawowa wasuwa man da fanu wa'anu wanda suka binne shi a cikin wannan kabari ya ne santa wa dawowa a haƙa bi shuhubul iqtirabi nau'o'a na azaba iri-iri na bakonta sai su zo su lullube shi iri-iri daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan musamman in mai wasa da sallah ne auzu billahi ya shiga uku in ya shiga cikin kabari shu'ubul igtirab shu'ubu wato nau'o'a na azaba ightirab ba kwanta daga za ku ji hadisin nan da yake cewa bada adinun gariban gari bako kun fi duniya ka annaka gariban ka zama a duniyar nan kaman bako hadisin yana nan za mu karanta shi arba'un hadisi bada adinun gariban ba sai udu gariban duba da gora ba addini ya fara bako zai ko ba bako daga karshe aljanna ta yi kanshi tana kiran wanda duk suka addini yake bako a kudi su bako ma'ana da musulunci zuwan annabi ai ba san shi ba aka sabai suke practicing na abubuwan duk abin da annabi ya gaya musu bako ne a wurinsu a da annabi ya ce to da sannu addini zai dawo bako wata rana kawai ka zo kai wani abun addini ne sai a rika cewa kaji yayi wani abu wannan ba addini bane saboda tsabar an yi watsi da addini ba amma me me addini ba in ka zo kana wani abubuwa sai a rika cewa kaji kaji ya kawo bakon abu a musulunci kaji annabi ya ce da sannu haka musuluncin zai dawo yadda ya fara ba ya ce ba ba ne gura ba aljanna ta yi kanshi tana jiran waɗannan wanda ake ganin suna yin bakon abu addini din nan wanda saboda rashin sanin addini ake ganin suna yin bakon abu to ightirab bakunta nau'i na bakunta aiko akwai bakunta kan malam tun da kace baka taba bakunta irin wannan ba bakuntan da zaka je ba mai tare ka ya ma mara ba sai malaikun Allah dan adam dai ka bara ka ganshi ba ina ka taba ganshi irin wannan bakuntan malam dan da inda kaje ai zaka a san da warfi a wa da Allah a a do kude ma kawai to dai bode a yeli to dai kallo dai a halki kawai shine kawai kuma muna ta nan kaman da wasa kana ganin wannan lamarin kila a cikin mu wallahi akwai wanda ya ana daga mar kararrawa bai zani ba muna daɗin nan kawai kana an tafi ya tafi kuma ba yanda ka iya duk duk kokarin ka ba yanda ka iya Allah ta kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin menene tanzurun lokacin da rai ya zo nan kaga ido ya bakin nan ya tafi saura bari kawai to duk dangi da yan uwa Allah ya ce sai ido ba abin da kuka iya kalla idza balagat taraqi dare ya zo gargara sai ka jana wakila marraqo ina likita mai tofi ada ina likita dokta wane dokta wane me zai iya ba dare ya zo nan kuma me zai Allah ya tarjiuna in kuntum sadiqin in za ku inda gaske kuke ku mai da ran dan uwan wanda yazo zai mutu sai tafi gashi nan mala'iku sun zo su dauke shi kuma kana kallon sa ba gashi nan yana numfashi amma da ƙyar da ƙyar kana ji kana gani za ku nufi duk kudin ranar kan ba zai aiki ba duk mulkin ku kuna kallo zai tafiya ba ba wai shine gatan ka ba shi yake ma kaza shi yake ma kaza ko me yake maka in a in malaika zo daukan sa ba yadda ka iya da shi kana ji kana gani zai tafiya barka kuma ya tafi har abara sai kai ma sai ka zo yadda ya tafi Allah ya samu cika da imani. Wa haulul hashri a awon kulli amirin idan shuhada utuqa kulli hisabi. Haulu, haulu, haulu. Haulu da haba ba. A lura da kyau. Shi ne zoga ne. Haulu da haƙara ne shekara ko? Eh? Haulu shekara. Haulan kamilan. nisaban kamila milkan kamila kafin a ce da zakka ko shekara cikakka mallakan ka kai kai naka sannan ya kai kuma abin nan nisabi haulu da haƙarani abin nan shekara haulu da ha babba shi ne shock shock shock ce abu ya yi ya yi kai I was shocked an gane shock ko na turancin nan misali mutum ce I was shocked ya zan fassara shi da hausa shocking I was shocked kamar razana hakan nan Ah, shock dai haka mutum ya razana hakan nan kai abun nan ya razana ne to irin wannan ko khaufu ko faza'u duk yana ɗauka haulu yana fasaruwa da hau- da faza'u da khaufu tsorita ko firgita to duk wani firgita malam ba wani firgitan da ya kai firgitan tashin duniya wa haulul hashiri firgita na tashin duniya a azon kulle amir ya fi girman firgitarwa akan duk wani lamari da ka sani da ke bada tsoro duk wani lamarin da yake bada tsoro to tsoro irin na tashin duniya ya fi shi ma'alan ka taba gani tsoron da zai sa mace ciki ko mi- ko na wata ɗaya ne ta haife shi yanzu yanzu ka taba gani irin wannan tashin hankali tsoron da zai sa duk kusancin mace da ɗanta da take shayarwa ta yi wurgi da shi in ji ƙur'ani ba ƙur'ani yake ku gaya mana wurgi za ta yi da shi jifar da shi za ta yi saboda abin da ke take kallon ya tashin hankali da ya bi maganan wai ta tsaya wai ta san tana da dama a hannunta belle tana wai tana sha da shi belle tana in ta jefar da shi ya zai wannan ya wuce duk wannan idan shuhada utu qabla al idan masu shaida suka aka tsaida su don su yi magana su ne ne masu shaida eh masu shaida suna da yawa yau mai kuma shahad ranar da masu shaida za su tsaya su yi shaida shaidan kala kala ne mara kala kala ne kai kanka ma za ka yi wa kanka shaida kai din kanka tukunna daga ƙarshe kenan ko akwai shaidan da annabawa za su yi kowane annabi zai zo da al'ummarsa al'ummar sai nuna rasulullah sallam za ta yi shaidawa al'ummar wancan annabin din kowace al'umma haka za a zo ai sai wata kun shuwa da alan nasi ko in ji Qur'ani za ku zama shaidu akan mutane annabawa gaba daya wa yakuna rasulu alaikum shahidan mu kuma gaba daya al'umma annabi annabi shi zai zama mai shaidan mu kai kuma karan kanka din kai ma kanka za ka yi shaida kanka kai din kanka اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لا أنا ne baki kam dama an san shi da ƙarya daɗi ƙarya a duniya ba abin da ya kai baki ƙarya an ji ba ta dasa teore saboda yana ganin ba a ganin lokacin da abun ya faru zai fesa ƙarya to a lahira make shi za a yi an nane shi jiyar kurari alyawma naktimu daga karatun mu na jiyar katam Allah wa laƙulubi alyawma naktimu za a liƙi a nane baki kam rim wa tukallimuna aydihim hannaye su za su yi magana a lahira in sun yi magana wata shahadu arjuluhu kafa kuma su za su shaida su tabbatar da maganar da hannu yayi na taba faɗi a wurin karatu ne ko wurin tafsiri ai ko hannu zai yi magana saboda me saboda ba abin inda zaka shiga ba ta ba ta makale a kafadanka duk abin da kai suna makale a kafadanka ba inda zaka je ka ka sauke su ka aje su kafin ka je wuri duk inda ka je suna ɗaya dai faɗi ba za su yadda su rabu da kai ba ɗaya dai faɗi ma ya fada ku saboda haka duk abin da kai sun sani wataƙila wani abin kan mafi yawa ma da su ake in duka ne su ne in zagin wani su ka nuna haka in sata ne da su ka ɗauka in murɗiya kai da da biro da su ka rubuta in ma me kai yawanci ma abubuwan ma suna yi su ma shi yasa za su yi magana Allah ya ce wa tashhadu arjuluhum kafa kuma za su yi shaida su kuma su kake hawa ka je duk inda za ka je su ne abun hawanka motanka to za su yi shaida eh lallai muna nan aka yi ni din nan ni ni ya hau ma ya je bima kanu yaksibuna abin da kake aikata wannan su za su na hannu yayi magana kafa yayi shaida har ma na gaya muku sai a zo a sake baki bayan an gama shaida an tabbatar da komai in wuta za ka je an fada in ma ne an sake baki da duk lokacin da ka ji baki yayi ya ka yayi zumudi yayi abin nan ai ka san abin bai kyau bane sai ba shahidu ma ran fushi ku baki da take don me za ku shaida akan kan a za ku samu a cikin wuta yanzu a tafi da ku me kuka yi mana wannan baki ya tashi yana mashi ba Qur'ani yake ba mu labari don me za ku wannan Al-Qur'ani yake an daqana Allahu alladhi an daqa kullu shay'i wa khalaqakum awwal marra Allah da ya ba ku iko a duniya kuke yin magana mu kuma shi ne yau mun waye ba mu iko mu yi magana har ma ake cewa to da rai da gangan jiki da rai da gangan jiki musun da za su yi har na ba ba da wani kisan da malamai suke kawo akai ta dariya wurin tafsiri na tunawa wannan zai ce shine mai laifi wannan ce a ƙarya ne kai ne mai laifi wannan ya ce shine a ƙarya take rai ya ce ai zuciya shi ni ne rai jiki ya ce kai kai ke gaya ni ni da na ce kai na tilasta ka gabobi su suke saba Allah rai kuma shi yake cimsa masa ce yi sai ya yi shi ne malamai suka yi ce in an je lahira misalin dai gurgun nan da shi da makafo da suka haɗa kamfani suka yi sata din nan ne haka za a yi a lahira sai gurgu bai da kafa makafo bai da ido ko sai suka haɗa kamfani makafo sai ya saba gurgu a wuya suka tafi sata sai gurgu gurgu shine mai gani yace ya ruka na daba in ya in zai yawa yace a ya yawa dan dawo ba ka da yawa yi hanka daga zai da tafiya har aje labu saka ji aka bude nan yace laluba ba ka ji ko ba gaban ka ya laluba bude ta bude suka shiga suka je aka ta korowa aka ta ciro in ko mungoro ne ko menene ma dai shi na kama shi yake gani ya rika in ko aka rika dura abu an gama dura za a tafi kenan sai ga mai gona sai ya kama su to anan waye ne barawansa cikin biyu wanda ya rika tsinkowa ko kuma wanda ya dauko shi yake gaya marka inda za ka yi hannunka da hagu a a yi na dama a kaza waye ba barawo ba saboda haka haka Allah zai yi wa daren da gangan jikin duk za su ci kaniyarsu za a tura su a jihar na dukansu so to wannan shine da take sai ina ga tabi mai yago a da saura ha to wannan lai to a takeice sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu zo mu daura akan inda muka tsaya insha Allah taral aba la mutashi سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والله الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين